بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ta'ala kawo mu yau 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau bakwai ga watan biyar miladiya 2021 a wannan majalisi namu da muke gabatar da karatu na musamman na daura a cikin littafin 30 na sababan lissa'ada na babban malami a shekhu doktor aibun abdullahi al-qarami hafizahullahu ta'ala littafin da mala ya rubuta shi domin yin bayani akan sababban da suke ba da rayuwa mai daɗi a duniya abinda mutane suke ta bincike a kai ya za a yi a ce su samu rayuwa mai daɗi su zauna lafiya a duniya wannan darasi kamar yadda yake muna gabatar da shi a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an za mu tashi a sababu tasi ashar ko sababi na goma sha tara am ya sudunan nasa alama a tahumullahu min fadli malan ya jawo aya yanki ne na aya am ya sudunan nasa koko mutane suna ma ‘yan uwansu hassada ne alama a tahumullahu min fadlihi saboda abinda Allah ta'ala ya ba su na falalarsa wannan aya tana magana ne akan hassada abinda ake ce ma hassada shine fatan gushewar ni'imar da Allah ta'ala ya ma waninka ko kuma kan ni'imar ta samu akwai ni'ima hasila akwai ni'ima mutawaqqa'a akwai ni'imar da ta riga ta samu mutum ga ta ana ganin shi tare da ita sai mutum ya ji a ransa ina ma wannan ni'imar ta tafi matsayin da ya samu a ƙwace gidan da yake da shi ya ƙone motar da yake da ita a sace ko kuma ya haɗari da ita ta lalace mai hassada yakan kai matsayin da zai yi fatan wanda yake mahassada ya mutu ko kuma shi ya kashe shi da kanshi Allah ta'ala a cikin cututtukan zuciya in ka cire shirka to hassada tana ɗaya daga cikin gaba-gaba cikin cututtukan da za a jarrabu mutum da su a duniya ya zauna cikin bakin ciki da damuwa kuma ba zai hana Allah ta'ala abinda Allah yake so ba yayi shi yasa zaka ga Allah yayi magana akan hasada da yawa nan ana magana ne akan Annabi Ibrahim alaihi salam da kuma Yahudawa shine Allah yake tuhuma su yake cewa yanzu suna ma mutane hassada ne akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na falalarsa in an ce falalar Allah ƙarin da yake maka a cikin ni'ima domin ni'imar farko da ya maka ita ce ni'imatul ijad ni'imar samar da kai sannan kuma sai ya bi ta da ni'imatul imdad ni'ima ta ƙara maka to ni'imatul imdad ni'imar da Allah ke ƙara maka ita ce ake ce mata al-fadl al-fadl abinda Allah ya ƙara maka ya daɗa maka yi maka daɗi a kai shi ne ake ce mashi fadl to in kana son ka zauna lafiya kakkai ma kowa hassada ka ɗauka cewa Allah ta'ala shi ne mai badawa kai ma ka nema wajensa wai yadda ya ba wancan kai ma zai iya baka to me na damuwa a ciki alhasadu kal aqlati mulihati ita hassada yadda ka san sankara ita ce ake ce mata al'akla almuliha mai naciya ta nakhaula azma nakhran wacce take feke ta balla kashi ta tsotsa kashi ta babballa shi ta rage-rage da shi ai haka kensa take yi ko ita ce ake ce mata akla Allah shi kyauta al'akla kensa kashi sankara innal hasada maradun muzminu lalle hasada ciwo ne wanda ya kasance mai naciya shine al maradun muzmin ciwon da baya da magani balahira kenan ya'isu fil jismi fasada yana haifar da banna a cikin jiki wa qad qila an ce la rahata li hasudi ba hutu ga mai hasada fa huwa zalimun fi thawbi mazlumin gashi shine azzalimin amma an ka ganshi kuma kaman shi aka zalunta ya sa tafafin wanda aka zalunta domin domin domin kullun cikin bakin ciki yake da damuwa ana ci gaba shi kuma yana ci baya baya kallon alkhairan da Allah ta'ala ya bashi cikin maganin hasada ƴan uwa kullun ka kallon ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka kaima kun taso da wasu abokanai wancan ga inda yake wancan ga inda yake kai ma ka tsaya ka duba kai ma akwai abin da Allah madaukakin sarki ya maka a cikin su bai baka haka nan ba kila sun fi ka kuɗi kai kuma ka fi su yaya ƙila sun fi ka shahara kai kuma ka fi su rayuwa mai sauƙi domin wani zubin shahara bala'i a san ka da yawa bala'i a ce duk kai ake ji bala'i a ce kai ake jira ka zo waje wallahi jarabawa ce babba da yawan mutane ba sa sani babban malami a sha'alit tantahawi rahmatullahi alai a cikin a cikin zikrayat dinsa littafin da ya rubuta na tarihin kansa kafin ya rasu mujalladai takwas to a ciki yana ba da bayani yake cewa lokacin muna matasa muna sa karkaru ce mu ba abin da muke so kamar a ce ai mu ake ji ya ce da muka kai wannan matsayin sai gaba muna kuka da idan ya ce shi mutum ne da bai son hayaniya ya ce amma karfe biyun dare sai wani ya kira shi a waya kuma dole ya ɗauka fatawa ko kuma wani ya kira shi yana masa tambaya musulunta ma yake sanye to sai ki ɗaukan waya to kaga shi ne bahaushe yake cewa in ba a san ka ba ka a san ka amma kuma ya ce yin an san ka ka ballaɓe ba to shuhura bala'i jarabawa ce babba in ka zauna da mutanen da suka shahara ake jinsu sosai suna baka labarin damuwar da suke tsintar kansu a ciki ba karama ba ce Allah kiyaye mu to shine suke cewa mai hassada to in ka in ka in ya fi ka shahara to kai kuma ka fi shi rayuwa mai sauki wannan rayuwar mai sauki ba karaman daɗi take da shi ba magabata sukan ji daɗi su zo waje ba a gane su ba su yi abinsu su wuce shi kenan amma duk inda ka je sai an gane kai kowaye ba karamar takura kake ciki ba yi mana domin akwai wani abin da kila ba laifi ba ne amma za ka ɗan so kai ma ka ɗan shiga ciki ba zunubi ba ne amma mutane suna ganin kai in ka shiga cikin wannan abin to zunubi ka aikata ci hadda malam in malami ne kenan ci hadda su malam kuma wani malami na cin shekarun baya yana koyarwa a sakandare sai ya tafi can wata unguwa a sabon gari da daddare kawai yana cikin tafiya a kan kekensa kawai sai ya kada wata yarinya yana kaɗe ta shi ke yarinya ta farfaɗo ta duba ce malam sannu malam shi baki da ciwo ba ko ta ce ya aji ka za ka ke karantar da mu kai ne malaminmu na kaza can wata unguwa ba ya ji ya taɗa wata yarinya ga gani to shi ne azzalimi mai hassada za ka same shi gashi shi ne azzalimin amma kuma a cikin tufar wanda aka zalunta yake shi yasa ɗaya daga cikin masu adabi yake cewa ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin ya ce ban taba ganin wani azzalimi da ya kama da wanda aka zalinta ba kamar mai hassada saboda abin da yake biyo masa baya nafasun da'im kullum cikin numfarfashi yake wane ya ci gaba sai gaban shi ya faɗi wane ya samu kaza sai gaban shi ce rasi nafasun da'im sannan kuma mai wahammun lazim sannan kuma kullum cikin bakin ciki yake wa kalbun ha'im kuma zuciyarsa za ta zama a rikice take kullum kaga ya kama da wanda aka zalinta alhali shi ya je ya tsawarwata ma kansa zalunci shi ne kuma mai zalunci kuma cikin abin da hassada ke yi ba za ka hana Allah abin da yake ba wanda ake mahassada sai ga kuma ya fi ƙara ya fi ƙara daraja ya fi ƙara ci gaba shi kuma wanda ba a mushi wanda yake hassada shi kuma yana ci baya yanzu a yan kwanakin na abin da ke ta faruwa a ƙasan nan na ɗaya daga cikin ministoci Allah ya kare shi ka ko jiya jiyan nan sai da shugaban ƙasa ya ƙara girmama shi ya gabatar da wasu abubuwa a ministirinsa na ci gaba kuma shugaban ƙasa ya jawabi ya jinjina masa sosai ya ce wannan yana cikin abin da suka ci nasara a kansa babba a gwamnatinsu haka shugaban ƙasa ya faɗi jiya a ƙila wasu kusan gani a nta labari ne na gari shi yasa ni ma nake badawa to ka gani zo da kan ana maka hasada kai hakuri karka sa a ranka wa'aduun fi jilbabi sadiqi sannan kuma shi mai hasada zaka same shi abokin gabanka ne amma kuma sai sa rigar abokinka in ya haɗu da kai sai kama wani in hasada bata bata kai inda ta kai ba kenan amma in ta kai inda ta kai ina ka isa ai ƙwalo-ƙwalo zai fito yana yaƙi da ta Allah shi kyauta waƙad ƙalu sun ce lillahi da gulhasiri suka ce kai Allah ya ƙara mahassada daraja Allah ya ƙara mata haske Allah ya ƙara mahassada daɗi ma a adalahu kai tana da adalci hassada bari ku ji aikin da take yi ba da abi sahibi faƙatalahu da mai ita take farawa sai ta kashe shi kaga ai tana da adalci to shine suke fadi a karan magana lillahi darul hasadi ma a'adalahu bada'a bi sahibi faqatalahu to shine kai ma da ake maka hasada sai suka sai sai wani mai hikima ya ma nasiha yace isbir ala qaidil hasudi fa inna sabraka qatilu fannahu ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu yace ka jure a game da hassadan mai maka hassada ka jure ka tsaya kyam ka daina abin da kake yi domin wannan kyam din da za ka tsaya ka ci gaba da yin abin da kake yi shi yake kashe mai hassada yace to ga misali in baka gane ba misalin shi ne fannaru ta'kulu ba'daha ai wuta tana cin sashin ta ne in lam tajid ma ta'kulu idan bata samu abin da za ta ci ba sau da ka mai hassada yana cin kansa ne shi sa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya cire maka ita a cikin zuciya tun yawaita addu'a Allah ya cire masa hassada kuma har masu imani suna hassada an tambayi shekul islamin taimiyya rahmatullahi alaihi masu imani suna hassada ya ce e zai iya yiwa a jarabi mutum da hassada amma bai bayyanawa shi mai hassada mummuni inda da sauran imani a zuciyarsa to bai bayyana hassada amma munafiki shi balo-balo yake fitowa balo-balo shekul islam ya ce hujjarsa ga abna'u yaqub ai mu'minu ne ba a yi saɓani kan imaninsu ba amma mai aka yi saɓani kai kan annabtarsu shin waɗannan 'yan uwan annabi yusuf su goma sha ɗayan nan annabawa ne ko ba annabawa ba ne aikinsu na nuna ba annabawa ba ne su kuma Allah bai ce mana annabawa bane su sau da ba annabawa bane amma abna'un nabiyyi babansu annabi sannan kuma kakansu annabi sannan kakan kakansu nabi annabi annabi yaqub shine babansu shi kuma yaqub ishaq ya haife shi shi kuma ishaq ibrahim alaihi musallam shi ya haife shi amma jibe da suke kuma hassada sai da ta ibe su kawai ana mitin ma aka ce uqtulu yusufa kawai a kashe shi ne a witrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin da suka kashe shi kuma sai baban nasu ya so su ai kiyayya suka kara ma kansu kiyayya suka kara ma kansu abinda suke nema ba su samu ba suka batar da Yusuf din shi wancan qala qa'ilun minhum illa taqtulu Yusuf wa alqu fi ghayabati al-jub ce kan mu kashe shi da kanmu imani shine la taqtulu Yusuf kan mu kashe shi da kanmu wa alƙuhu fi ghayabatil jubbi kawai mu je mu jefa shi a cikin dubin rijiya tsohuwa yaltaqithu ba'd as-sayyara in Allah ya iya kawo wasu masu tafiya matafiya sai su dauke shi su tsince shi can ya tafi je rayuwar banza shine burin su to kaga ƙarshe da aka zo me suka ce wallahi tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in shi wallahi Allah ya fifita ka akan tun farko kuma gashi har yanzu mu da ma can mun kasance masu zunubi wa in kunna la khati'i shi kuma sai ce la tasriba alaikumullah la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum sha ka ku damu ba komai ai di ya wuce Allah zai gafarta muku shike kuma ƙarshe ƙarshe dai duk abin da yafi girman shine warafa abawaihi alal arshi wa kharu lahu sujada wa qalu ya abati وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا kaga shine sakamakon mai hasada wanda ake mahasada zai ta ci gaba shi kuma mai hasadan ya ta tsumburewa ya ta lalacewa a banza to in ka fahimci wannan kai da ake mahasada zaka kwanta lafiya lokai baccin ka hadda mai shari wani zubin ma ka makara ka sai sahur innani anha nafsi lallai ina hana kaina wa nafsaka da kai anil hasadi game da hasada ina hana ka ina hana kaina rahmatan li wa bika saboda ina tausaya maka kuma ina tausaya ma kaina qabla an narhama al-akharina kafin mu tausaya ma wasu ni da kai ne karatu mu tausaya ma kanmu mu cire hasada a cikin zuciyarmu ba Allah yayi aikin sa Allah yake raba duniya نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah ya ce mu muke rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka rarraba musu raban su kowa da raban sa a duniya kuma wallahi talla ba za ka mutu ba lan tamuta nafsu hatta tastakmila rizqaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba wani ran da zai mutu face sai ya cika arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya masa wani sai gab da zai rasu Allah zai ta turo mishi idan mukami ne ai ta hada mai lokaci guda shi ya kusan karewa ne sai ya cinye waɗannan ababen da Allah ya kaddara masa zai samu shikenan in dukiya ce kaga Allah na ta turo mishi lokaci guda kawai sai kaje yadda Bahaushe yake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature baturan banza ne wani bature ne wani bature ɗaya Allah kalli bature li'annana bi hasadina lahu saboda hasadar da muke ma wasu nat'amul hamma luhumana nut'imul hamma luhumana muna dandana ma namanmu bakin ciki wa nusqil ghamma dima'ana ko kuma na ta'amul hammal humana muna ɗaukar a matsayin baƙin ciki ya zama namanmu wa nasqil ghamma dima'ana sannan kuma muna shan damuwa a matsayin jininmu wa nuwazzi'u nawma jufunina sannan muna watsar da baccin idanuwanmu alal akharina ga wasu innal hasida lalle mai hassada yush'ilu farnan sakhidan yana hura wuta ta gas mai tsananin zafi sun mai yaktahimu fihi sannan kuma ya fada ciki in an ce farin asali shine wuta gasa biredi ya kake ganin gidan biredi yake da wutar da ake hasawa to mutumin da ke ma wani hasada to yana hasa wutar gasa biredi ne ƙarshe kuma shi zai fada ciki a tangisu za mu rikirkita rayuwarmu والكذب زام جركت رايوم والهم الهادر زام سنيا مكم بكين تكي وند ذي زم تارد مكودي وشي أمراض يولدها الحسد دك وأن شو تتكاني دا حسدا تكي حيفقوا لتقضي على الراحة دومن تقما مكده تنك باك باهوتو والحياة الطيبة كما دا رايوامي دائي الجليلة ككاوا كنا جمن يافيكا وسيك جبكين تكي كما يتفنكا ba za wannan bakin cikin naka ba zai sa ya dawo baya ba wane ne kaga kawai saboda wani ya ji haushin ya fi shi shikenan sai wancan ya faɗo sai dai idan hassadar tasa kuma ta haɗu da kambin baka to ita ma kuma akwai magani mai kambin baka al'ain mai al'ain kambin baka abu zai burge shi a farko sai kuma ya je yana jin haushin abin da ya je yana jin haushin abin in ba a abin addu'a ba sai abin ya lalace manzon sun ce al'ainu haqq walau kana shay'un sabaqa al-qadra la kana ayna kambun baka gaskiya ne da akwai abin da ya riga ya kaddara Allah to da sai a ce kambun baka ne shi yasa duk abin da kaga ya baka sha'awa kai masa addu'a da ka ji abu ya burge ka ce masha Allah la quwwata illa billah barakallahu fi shi ce to wannan shine in ma ka ji wani yana yaban ko ɗanka ne ha ai wannan yaro haka ya girma sai ka ce barakallahu fihi ko shi bai ce ba eh ka sai sabuwar mota wani yana kai mai kyau wannan American products koko koko Italian ce koko a a Germany ce sai ka ce barakallahu fiha kuma shi yasa duk abin da yazo maka sabo ake son ka masa addu'a kai masa addu'a kama in za a iya kama kanshi ka kama kan abin ka masa addu'a shi ce da saboda akwai mutanen da ashabun nufusil khabitha akwai mutanen da rayukansu lalatattu ne Allah ya zarrabe su da fitina ta ƙi Allah ya tsare to kun ga wannan dai yana cikin fa waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan kenan kuma ihbitu ba'dakum li ba'din adu in dai zaka zauna a duniya kuma sai haka ta faru da kai baliyatul hasidi kaga bala'in mai hasada annahu khasama alqada shi yana jayayya ne da hukuncin Allah wattahamal bari kuma yana tuhuma Allah mahalicci fil adli a game da adalci ya zaya Allah ya kaza kuma shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu Allah ba tambaye shi me yasa ya kaza wallahi sai ku taso ku yi aji ɗaya da mutum ya fi kowa zama da kiki a aji amma rayuwa na ci gaba sai ya fi kowa kuɗi sai dai kawai ya rika kiran kai ce da Allah ka turo account ɗinka sai ya ce ma dan Allah ba ya ce da Allah ka turo account ɗinka ana gab da sallan nan kawai sai dai ce maka ka turo account ɗinka yau ba 25 ba kana turowa kana tura account wallahi sai ya gigita maka kwakwalwarka kawai sai ka ga miliyan ɗaya a wace sallah ce ba za a yi ba kaga ba sallar da ba za a yi ta ba a gidanka ai salloli za a yi ba sallah ba kuma ya fi kowa da kiki zama da kiki a ajinku bai gane komai kwakwalwa a kulle take kai kuma kai kake na ɗaya to ba tsarin Allah ba ne sai ka ji mutum yana cewa yana cewa yana farfesa na ba da labari farfesa yana ba da labari na cewa layi ɗalibin shi ne wani wanda ya kasa ma jami'a shi ne yake ta aiko mushi sai mai motan nan shi ya kasa jami'an ma ya yi gaba abin shi kawai Allah shi kyauta kaga shine wa asa al'adaba ma ash-shar' sannan kuma mai hasada yana munana ladabi ga shari'a wa khalafa sahiban manhaji kuma ya saba ma ma'abucin hanya madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon sama shi hana hasada kuma yayi mana bayanin ta yayi mana bayani akan aqida sahihiya cewa Allah shi ke raba arziki ka yadda da arzikin da Allah subhanahu wataala ya baka shike ya lal hasad min maradin ya lal hasadi min maradin kai hasada ta kai bala'in ciwo la yu'jaru alaihi sahibu ba a ba mai shi ta lada in kai baka da lada wa min bala'in la yusabu alaihi al-mubtala sannan bala'i ne baka samun lada kuma wannan da wannan duk bala'in da Allah ya jarabe ka da shi to Allah na baka lada amma banda bala'in hasada sai dai ka samu zunubi wa sawfa yabqa hadha al-hasidu fi fififi hurkacin da'imatin haƙiƙa mai hassada zai dawwama a cikin wata ƙonuwa ita ce hurka ƙonuwar zuciya da'ima ta har abada hatta ya muta hassi ya mutu au ta zahaba ni'amun nasi anhu ko kuma wai ya gawai ni'imomin da Allah ya ma mutane sun tafi wanne zai faru mutuwar shi ko ko tafiyar ni'imomin mutuwar shi shi zai mutu ni'imomi kuma za a ci gaba da yin su ranar da kabata ranar za a haifi wani mai kudin to in kudi ne ko ba su bane yanzu ake girmamawa ko kuma matsayi ko ilimi ko mulki haka ma mutane hassada ka basu akan matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya basu sannan akwai mutanen da su kuma suke ja a masa hassada kazan cikin abin da ke ja hassada na farko akwai rowa rowa in ka zama Allah ya baka baka ba da to kana gayyato makan kamar wata malamin qayyim rahmatullahi alayhi a cikin bada'il fawaid yace cikin mafi manya manyan hanyoyin da ake bi a bigim mai hasada akwai yi masa kyauta da bashi in ka bashi in shi bai am- in shi bai gode ba mutane suna ganin kana masa da ya zo zai maka shaidi sai mutane su ce kai amma wani butulu ne shi yasa duk wanda ya baka daga cikin daga cikin amana ta kyauta in an maka ka ce amma kar ka cika goge baki ka faɗa wane ne ya mun wane ne ya bani shi ce da daɗi to kaga kaga kana maganin mai hassada ta hanyar ta hanyar kyauta sannan daga cikin abin da ke jawo maka gayyato makanka hassada mahassada wuce gona da iri wajen amfani da ni'imar da Allah ta'ala ya maka kai malami ne sai ka fi kowa zakin baki to zaka gayyato makanka mahassada ba a ce ka kai abin da Allah ya baka ba na na fasaha amma ka zama mai zaki muryar ka ta zama ba ta da ba ba ba volume ɗinka kullum na da ƙarfi to za ka gaya tuma kanka hasada akwai abin da ba dole sai ke magana ba ba komai ba ne yake faruwa ka ce sai ka faɗi ra'ayinka a kai wasu sun yi magana to kai shi kenan sun wadatar da kai kai ba sai ka yi magana ba to amma ka ce duk abin da ya zo sai ka yi magana kai ma sai an ji ka to za ka gaya tuma kanka mahassada wannan yana cin abin da ke jawo mutum mahassada ya gayyato su da kanshi kuma ya gayyato su to kaga duk wannan yana ciki so da ka mai hasada bala'insa shine shi so yake wai ni'imomin da Allah ta'ala yake tama mutane su tafi ko kuma ya mutu to mutu kaga zai kullun yusalihu illa alhasida fasulhu ma'ahu an tatakhalla an ni'amillah kullun yusalihu kowa za iya sulhu da shi kowa a duniyar nan zaka iya sulhu da shi me sulhu ka sauka daga wasu ɗan haƙoƙinka shi ma ya sauka a wasu ɗan haƙoƙinsa sai ku haɗe a tsakiya shi na ke ce mushi sulhu ai illal hasida sai dai mai hassada fasulhu ma'ahu shi sulhunsa da za ka yi da shi an ta ta halla an ni'amin lahi kawai ka yi da kawai din ni'imar da Allah ya maka kawatsi da ita in kai malami ne ka da ka zama jahili to zai daina ma hassada idan kai mai dukiya ne ka zama talaka a zama kana miƙa hannu kana cewa dan Allah a baka abin da za ka yi buɗe baki da shi to za ku shirya to abin da yake kallon ka da shi ba shi yanzu shi ke nan in wani matsayi kake da shi to ka sauka daga matsayin a mai da kai ka fi kowa ƙasƙanci to ranar shi ke nan kun shirya kun yi sulhu ba shi ba yi maka hassada wata tanazala amma wahibika sannan kuma ka sauka daga irin baiwoyin da Allah ya maka وتلغي خصائصك sannan kai watsi da damammaki nake kebantattun damammaki da Allah ya baka wa manaqibaka sannan kuma da da matsayai da mukamai da Allah ya baka fa in fa'alta zalika to in ka aikata haka fala'allahu yarda ala madadi to annan ne zai yadda amma shi ma ala kurhin shine madad baya so zai yadda amma tunda yaga komai ya kare ba komai to daga nan shikenan sai ya kyale ka ka huta tunda abin da yake yake kallo tare da kai shi ai shi mai hasada yadda ka san kuda haka yake waye taba ganin kuda akan gawayi gawayi sai kudaje su zo su mamaye gawayi sai dai idan gawayin akwai wata darba a jikinsa an ji an ɗibo kwal ashe darba ta zuba a jiki ko wani abu mai zaƙi to daga nan ne za ka ga sun mamaye wannan gawayin amma zalla gawayi baki kira ya za a yi kuda ya hau kuda ba zai hau ba abin da zai samu baya baya ganin komai a ciki to haka mai hasada yake Allah ka raba mu da wannan ciwo na'udhu billahi min sharri hasidin idza hasad kaji Allah ma sai da ya faɗa ce muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin mai hasada idan ya hasada sa fa innahu yusbihu qathu'bani al-aswadi domin mai hassada yana wayuwar gari ya tsanci kansa kamar kumurci ne baki a sami wanda ya kasance mai guba mai ake ce masa mai dafi la ya kirdu ƙararuhu tabbatarsa ba za ta tabbata ba hatta yufri ga summahu har sai ya watsa dafinsa fi jismi bari'in a jikin mutumin da bai masa komai ba to haka mai hassada yake fa'an haka an haka anil hasadi ina hana ka ina hana ka hassada wasta'id billahi min alhasidi ka roki Allah ya tsare ka daga mai hasada fa innahu laka bil mirsa wallahi yana nan a madakata ya tsaya kuma kai in ka ce baka da mai hasada to kai banza ne ke baka da komai ke amma ma dama kana da ni'imomi to sai an maka hasada ai can ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli ashe ka'ida ce ita ce idza ataka Allahu min fadlihi la budda an tuhsada in Allah ya baka falala yi maka wata daraja to sai an maka hasada ka sa ma kanka wannan to in ka sa kanka kanka wannan to tabbas zuciyarka za ta yi taushi za ka samu saukin rayuwa ba za ka rika damuwa da masu maka hassada ba amma in kana tunanin ka a maka hassada to ka ja ma kanka bala'i kullum cikin bakin ciki kana taya mai hassada kenan na kana hana mai hassada ke sannan daga cin abin da ke jawo hassada akwai jahilci jahilci sannan akwai mabiya mabiya mabiya suna jawo suna jawo suna jawo suna tsana dora su akan hasada biyayya kana ma wani hasada shi kana ma kana ma wani biyayya shi kuma yana hasada da wancan kai ma sai ka shiga ciki ka taya shi a banza kaga ba daidai bane as-sababu al-20 sababi na 20 ikbalil hayata kama hiya daga cin abin da zai baka rayuwa mai dadi mai sauki rayuwa nagartacciya ikbalil hayata kama hiya ka karbi rayuwa kamar yadda ta zo maka allamatnil hayatu an atalaqqa kullu alwani haridan wa qabula rayuwa ta karantar da ni cewa in karbe ta duk yadda ta zo mini ina mai yadda da Allah subhanahu wataala cewa shi ya tsara min wannan rayuwa kaga tana da alaka da wancan domin mutumin da yake hasada bai yadda da matsayin da Allah ta'ala ya bashi bane طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار an halarci duniya ala kadarin akan gurbata ba ranar da zaka zo ka zauna ka ce wai ta zo maka ba wata damuwar da kake da ita ko kwara daya wa anta turiduha safwan min al'alami kai kuma ka ce wai kana son rayuwar duniya ta zama maka gare gare fes babu al'ala babu radadi wal aqdar shi yace al aqdar babu kazanta a ciki wal akdar babu cakuɗi ɗiniya da jirkicewa a rayuwar duniya ba haka take ba ba rayuwar duniya ba haka take ba wata rana wani aboki na ya kira ni muna magana da shi wai an kawo mushi nama mata shi ta dafa nama wai abin da ya bata mushi rai wai duk ta naman rago ne wai duk ta sa mushi ne kasusuwa yana mata faɗa muna waya ina mata fada yana ta fada ni kuma ya rika waya ina jin shi sai musu wai menene shi wallahi nama ne ta kamun gashi nan haka take yi kawai shi kenan sai na ce to ba ita ta dafa ba ce kuma haka ta saba yi eh haka take mishi kuma yace aje a canzo akwai saura aka je aka yace har yanzu bai daidai ba kuma ya rike ni ya ki saki na to kaga shine wannan rayuwa ba ta da yadda za ka kace ta maka ta tafi maka asiti to ka karbe ta yadda ta so hadha halud dunya munaghasatul ladzati ita haka halin duniya yake munaghasatul ladzati dadin ta an cakuda shi amma kare shi dadi ne kake ci amma akwai makara a ciki kasiratut tabi'at sannan kullun duniya tana tana biyo maka da wasu abubuwa ne marasa dadi jahimatul muhayya kullum tana sanya fuskarka ta zama ta takura ka yi fushi kafiratu talawun kuma caccanzawa take yau ta zo maka kaza gobe ta canza maka ta zama ka kaza muzijat bil kadri an cakuda ta da abin da ya kasance gurbatacce ne wa khulitat bin nakadi sannan an cakuda ta dai da abubuwan damuwa wa anta min hafi kabadin kai kuma ka kasance a cikinta na dan gwagwarmaya dole kai bugun maya da ita haka Allah ya halicce ta a lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam alayhi salam da Hawwa da Iblis daga aljanna ai cewa yi ne ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sakko sashin ku da sashi ku je ku ta zaman gaba zaman gaba to shine fa muka zo mi abokin gabanmu iblis yana nan shi ɗubi'a ala shar an halice shi ne akan shar to kaga yana nan mu ko muna nan to kaga ashe gwagwarmaya za a yi ta yi walan taji da waladan au zaujatan ba za ka taɓa samun ɗa ba ko mata au sadiqan ko aboki au nabilan ko kuma wani wanda yake ƙwararre wala maskanan wala wazifatan أو ولا مسكنا كو جدا ولا وظيفة كو أيكي إلا وفيه ما يقدر فاشي أتكون وانا أقوي أبن دزي باتا مكاري دقون زما مكاري وترى وعنده ما يسوء أحيانا سننكم وان لوك سيكا سما أبن دزي باتا مكاري فأطفئ حر شره ببرد خيره وجوان دذاك زونا دشي كتبكو سني na alkhairinsa sai ka kashe zafin sharrinsa da shi shi ke me ake nufi wajin bainal hasanati was sayyi'at matarka ka tsaya ka rika kallo alkhairinta da sharrinta wanne yafi yawa na tabbatar da sai alkhairanta sun fi yawa to kaga ashe za ku za ku za ku hakuri da juna ne kai ma kana da sharrura ita ma za ta kalli alkhairanka ne sai ku ci gaba da rayuwa ‘ya'yanka haka akwai abin da ba za ka musu daidai ba akwai abin da ba za ka musu daidai ba su ma kuma ba komai za su iya maka ba wata rana sai sun ga abin da bai daidai ba a tare da kai to shi ke abokin aikinka kai shugaba ne ƙananan ma'aikata ka kalli alkhairinsu ka ka kalli sharruransu kaka kalli sharuransa sai dai idan sharuran sirrin jaye alkhaira to anan ba yadda za a ci gaba da mu'amala amma ma damar suna da alkhairai kuma alkhairan sun fi yawa to ka kalli janibin alkhairan kaka kalli janibin sharuran litan juwa ra'asan bi ra'asin domin ka kubuta kai da kai shi ya kubuta kai ma ka kubuta ai wal juruha qisas ko ka'ida ta Allah ta'ala yace ciwo kisasi ake yi kisasi mai kisasi in ka ji ma wani ciwo to ba ciwo aka yi a kashe ka ba shi ma sai a ji mishi ciwo yadda ya ji maka yadda ka ji ma wani ciwo kai ma a ji maka ba cewa za a yi a kashe ka ba to wani ya laifi ɗaya ba cewa za ka yi ka ɗauko gaba ki ɗai kawai ya tafi ba shi ke nan shi yasa a tsarin aikin ko a tsarin aikin gwamnati ya akwai adalci a ciki in kai laifi za a maka faɗa a sake maka fada a sake maka fada daga nan sai a baka kwairi har a baka kwairi su uku idan aka baka kwairi su uku ka ki gyarawa to daga nan shikenan sai a ce sai a ce an an an yi suspending din mutum an ba shi suspension sati ɗaya sati biyu har a ce za a kafa panel a kansa ko a gayyace shi akwai disciplinary committee su kira shi su ji meye matsalolinsa daga nan matakin ƙarshe idan bai gyaru ba kawai sai a kore shi a bashi red card shine wannan to haka ka ɗauki wancan ƙa'ida ta aiki ka ɗauko ta ka sa ta a rayuwa haka ake mu'amala da ita أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين ألا ينفن وأن الدنيا تزمع تاتتغو كيشوي بيو والنوعين دنوء إيبيو والفريقين كما سنن ɓangarora biyu war ra'ayaini sannan akwai ra'ayoya guda biyu duk duniyan nan komai nata wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaru komai Allah bi ya halice shi akwai kishiya da kishiya khairun wa sharrun akwai alheri akwai sharri ai huwa khairun wa sharrun kenan akwai alheri akwai sharri a duniya salahun wa fasadun akwai nagarta akwai lalacewa a duniya sururun wa huzunun akwai farin ciki akwai bakin ciki a duniya thumma yasful khayru kulluhu was-salahu was-sururu fil janna karshe dai da alheri da nagarta da farin ciki sai su tsabtata gabaki daya fil jannatin Allah ya saka a cikin aljanna can zaka ga zalla alheri ba sharri a aljanna wa yajma'u wa yujma'u sharru kulluhu sannan za a tattara sharri gabaki dayansa والفساد da banna wal huznu da bakin ciki fin nari ita dukkan su kuma a jefa su a cikin wuta tare da ahadin su mun gani duka ahada alheri zalla yana aljanna sharri zalla yana wuta amma da alheri da sharri to akwai su a duniya sau da ka kalli alheri ka riƙa kallon alheri kuma in kana son kaima mutum adalci abinda ya kamata ka kalla ke yanzu irin mutanen da ake samu wanda suke ɓata malamai ai janibin kuskuren malaman suke ansa haka suke kalla har malami ya rasu kaga wasu a rediyo a social media suna manna ƙila malamin na ya rubuta littafai sun kai 200 kafin ya koma ga Allah yanzu a cikin littafai 200 nan bannar da ke ciki kowane littafi ya kai shafi 800 misali ko 500 ka ɗauka cewa cikin littafan nan kowane littafi akwai shafi ɗaya na kuskure shafi nawa kenan kwarakwaran 200 to za su kai yawan mujalladai 200 da ya rubuta za su kai kaga shi ne abinda ba ma ganewa Allah ganar da mu wa fil hadisi ad-dunya mal'unatu abi yazo a hadisi hasan manzalla su ce duniyar nan Allah ya la'ane ta mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta ma Allah ya la'ane shi illa zikrullahi wa ma walahu sannan sai dai ambatan Allah da abin da ya jibinci ambatan Allah sune ba la'anannu ba wa aliman wa muta'alliman da kuma malami da dalibi waɗannan su ma ba la'anannu ba wannan hadisin yana bani tsoro kaga in ka ki yadda ka zama malami kuma ka ki yadda ka zama dalibin ilimi akwai fayuwar ka shiga cikin la'anan nan domin manzon sama ya faɗa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa anta fiha duniyan nan tsinanna ce bari mu fassara da Hausa mutane sun fi ganewa in an ce tsinanne wanda Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ba shi ba rahama Allah duk abin da ke cikin ta ma Allah ya tsine masa sai dai ambatan Allah kawai da abin da ke da alaka da ambatan Allah sai malami da ɗalibi duk sauran mutane su kuma la'anannu ne inna lillahi wa inna ilaihi kaga akwai hadari a ciki ashe wannan hadisi yana cikin ababen da ya kamata su maka kaimi su sa ka ka zama mai ka fuskanci neman ilimi daidai gwagwadon iyawarka ba a ce sai ka zama malami ba kamar yadda aka sha nanatawa amma dai ish taliba ilmi karaye a matsayin mai neman ilimi hanyar neman ilimi kuma kala-kala ce kala-kala ce tana da yawa ba yanzu ba ne za a faɗa fa'ish waƙi aka kai rayuwa da lokacin halin da kake ciki ka tsinci kanka a ciki wala ta sarahma alkhayali kakkarka tashi sama kana yin nutsu a tare da alkhayal hasashe-hasashe kawai mutum ya zo ya zauna kawai na tunani ai kawai ya kamata a ce yau yau dan nan ko zuwa gobe ko nan da sati ne kawai ya waye gari ya zama wani hamshakin mai kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi nan abin da asahu ma'alhaƙayan cutar da zuciyarka kake yi sannan bayan ka cutar da zuciyarka ka hana ta ta yi aikin da ya kamata ta yi sannan kuma za ka mantar da kanka ababen da suke da mahimmanci a rayuwarka wahallar fi alamin misaliyat ka riƙa yin tashi kamar tsuntsu kawai fi alamin misaliyat a duniyar ababen da ake suke iya faruwa su ne almisaliyat akwai alkhayaliyat akwai almisaliyat alkhayaliyat hasashe-hasashe imagination imagination yara suna tafiya lokacin can muna yara can in muka zo wucewa sai mu shiga cikin kongo kun san kongo ai kwangon nan abin da institute of administration amadu bello sai mu shiga kawai sai mu sai mu ta nuna wajaje sai a ce wannan nawa ne wanci duk mu rarraba makam kuma ai fada a wajen raba wane ya karbi gini wanda ya fi kyau ko ya fi girma kawai sai a kama fada kaga wannan tsabagen hauka ke in muka fito za mu zo masallacin ɗanja sai mu zo sai mu ga wannan estate ɗin na sanar mun tsiwa da ya tafi sai shi ma duk makarka samu ce namu ne ko ba namu ba ne hauka kawai ta yaranta to shi ne khayalat khayaliyat amma misaliyat shi ne ka rayu a kan abin da gashi shi yake faruwa zahiri a rayuwa ka yi tunanin abin da ya kamata ka zama kuma kana kan tsarinsa ba laifi bane misali a kasuwa kai dan kasuwa ne yau ka fita sai ka ce kana son Allah ya baka riba kana da jalin dubu goma ka ce Allah madaukaki zaki ya baka ko da riba dubu ɗaya ne a cikin wannan kasuwancin naka misali ne wannan abu ne mai faruwa amma haka dan kawai ka zo kana ɗibo abubuwa ko jirgin sama kawai ka ga jirgin sama ka ce Allah ya sa ya zama naka yau wannan duk hayaliyat ba a ce Allah ba zai iya maka haka ba amma kai kanka ya kamata ka zama mai hankali shi yasa daga cikin ladubban addu'a ka roki abin da ka cancanta a maka yana cikin ladabin addu'a ka roki Allah ta'ala abin da ya cancanta kai ka san ka cancanta a maka amma kar ka roki Allah subhanahu wataala me yasa malamai suka ce haramun ne ka zo kana addu'a kana cewa ya Allah ka sa ni in zama annabi tabarakallahu ma wahyun bi muqtasabi ai ba a aiki dan a zama annabi haramun ne zinubi ne babba ka zo kana addu'a kana cewa Allah ya mai da kai annabi kaga ba daidai bane wannan iqbal dunyaka kama hiya ka karbi duniyarka kaman yadda take wa tawwi' nafsaka li mu'ayashatiha sannan ka dabi'antar da ka sa ranka akan cewa zaka rayu a cikin duniyar nan yadda take wa muwaqanatiha kuma ka yadda da cewa duniyar nan ita ce kasarka walakum fil ardi mustaqar haka Allah ya ce kuna da matabbata mai lokaci a duniya fa sawfa la yasfu laka fiha sahibun wa la yakmulu laka fiha amr ai ana nan ana nan dai ka'idar rayuwar nan la yasfu laka fiha sahibun ba wani abokin da zaka ce gabaki ɗaya bisa ɗari ya maka daidai shine yasfu ai ka ce ya tsabtata abokinka ne bai da laifi ko kwara daya wala yakmulu laka fiha amrun sannan ba wani al'amarin da zai cika a gare ka li'anna as-safwa wal kamala wat tamama domin tsabtata tsantsa wal kamala da cika wat tamama da cikawa dai laysa min sha'aniha baya cikin lamarin duniya wala min sifatiha kuma baya cikin sifofin duniya la kamala fi duniya wala tamama fi duniya sannan wala safa'a fiha babu cika a duniya ba abinda za ka ce ka same shi yadda kake so lan takmula laka zaujatu ba matar da zaka aura ka ce ta maka daidai ɗari bisa ɗaya shi yasa matasa masu masu shar'i 111 kafin su yi aure ku zubar da ɗari ɗin nan da goma ku ɗau ɗaya ya isa ɗari da goma duka zubar da su ka ɗau ƙwara ɗaya tak shi ne sharaɗinka ya rage naka kuma da ɗayan nan sai ka je ka duba waye shi in ka gida ma kuma ka zama malamin makaranta wanda ya iya rubuta tambaya sai ya zama mai yaya yi mana tambaya ɗaya ce amma ta goma kaga tambaya dai ɗaya ce a b c d e f g h i j k duk ƴaƴan tambayan ne kuma a ce an sa all ko kawai kaga an samu attempt this question shi ke kawai shi ne instruction ɗin da aka baka ajib an hada su'al tambaya ɗaya ce amma tana da ya'ya a ba ja da ha wa za ha ba ya shi ke amma wannan sharɗan da ka sa makanka ɗari da goma sha ɗaya to duka zubar da su ka zubar da su ka ɗau sharaɗi ɗaya tak sai ka sa shi sai Allah baka mata ta gari shi ke kuma mummuna wadda baka zata ba ma amma waɗannan 111 sai kaza sai mai medicine sai hafiza sai wadda ta iya nahawu sai wadda ta iya sarfu sai wadda ta iya tafsiri eh kuma fara kai damuwa mata idan duk ba ta da wannan to zai ga Allah ya bata kuma ƙwararriya ce a girki ƙwararriya ce a girki to girki wasa ne a abin a zaman aure ha akwai bayani a game da girki girki ba wasa ba da girki wasu suke siya gida wallahi sannan ta iya kwalliya ta iya kwalliya sannan mace ce wacce kila mai juriya da haƙuri in ta yi laifi za ta zo ta ce maka ka yafe mata kuma kila ba ta da ilimi mai yawa sannan mutane nawa suka je suka auri mahaddata suke gana musu bala'i akwai abokina wallahi mahaddaciya ce ba inda bata je wajen musabaka ya je ya aure ta wallahi gana mishi azaba sai da suka haifi a wajen nan karshe rabuwar su jinjiri ta taba ta taba aje mishi jinjiri dan wata biyu ta gaba karfe biyun dare ɗaliban shi suka zo suka su suka je suka suka ta bata hakuri amma da yanzu dole sun rabu kuma a kotu a kotu ƙarshe ma aka zo aka gano tana da wata mummunar ɗabi'a ta lalacewa da fasikanci kuma mahaddaciya ce ya zo ya wani sabo ya ce mun malam ya faɗi sunana ya ce wallahi shi ba duk wanda ya ji zai auri ustaziya mahaddaciya ƙwar'ani wallah mai gyalar zai ce aure na ce sabo ne wannan ce zinibi ne hijabi an laifi hadda ce ta laifi a ita ce mai laifi matarka wadda ka saka kaga shi ne wannan matsalolin da ake ciki to karka samu kanka irin waɗannan sharaɗoɗin na banza sharaɗoɗi ne na wahalar da kai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kashi 95 da ina cewa 75 to na ƙara nawa na ƙara kenan yau 20 ko kashi casa'in da biyar cikin aure addu'a ne kashi biyar kawai shi ne ƙoƙarinka nila wata rana kuma ku jina ƙara bincike nake yi yaki bincike ba yana fitar da nata'ij ba ne sakamako wallahi da ina cewa kashi saba'in da biyar allah yanzu na ƙara kashi casa'in da biyar na aure na aure to addu'a ce tsari ne na ubangiji kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa da ya aura nana Khadija radiyallahu anha kawo masa akai ba shi ne mai aure ta ba amma me ta zama masa alkhairi sauda haka nana Aisha ita ita daga Allah ma aka kawo hotanta hotanta aka kawo a cikin a cikin a cikin a cikin kyalle aka ce inna ha zawjuka fi dunya wal akhirah malaika jibril ya ce matarka ce a duniya da lahira to kage shine wannan so da kamar ka kula da waɗannan abubuwan babu tamami a duniya matarka ba za ta maka daidai duka ba dari bisa kai kai ma baka mata daidai duka ba in aka zo aka ce to duk a lissafa kowa ya zauna ya yi lissafa ai akwai al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo tarihin wani babban alƙali Professor Mansur Sokoto ya fassara shi a cikin ina jin littafin cikin littafansa ko wanne ne amma dai tarihin labarin yana cin tarihi Baghdad na Imam al-Khatib al-Baghdadi wani alƙali Abu Musa wani mutum ya zo wajensa ya ce shi kawai matar shi sakin ta zai kaza kaza ya ta faɗa shikenan sai ya ce to shikenan sai ya basu ya bashi ya bashi ya bashi ya kira ta ya kira shi sai ya basu takarda ya raba musu ɗaki sai ya ce kowa ya lissafa laifin da kowa ya mishi ya lissafo kai alkhairan da kowa ya taba masa sannan a gefe guda ya lissafa sharrin da ɗayan ya taba masa a zaman da suka yi na aure ya ce kowa ya rubuta shi kenan suka rubuta da suka rubuta shi kenan ba wanda sai ya ɗauko takardar wancan sai ba wancan sai ce kowa ya karanta suna gama karanta kawai shi kenan sai ya haɗa su ita a nan ita a nan kawai sai aka gaina mata haka ita ma sai tana mashi shi ce ƙarshe ya zo an gano matsalolin saboda kowa da ya tashi lissafa alhairan sun ninnin kashe gora an samu alheri goma an samu sharri biyu to sharri biyu sai ce arab sai a ce arabu kawai na sake ki ki tafi gidanku kaga ba shi bane a kalli waɗannan alhairan guda takwas guda goma kai wallahi za su rinjayi waɗannan shagoran guda biyu to kaga a babun zamantakewa aure kenan to haka kowace zamantakewa haka ta makwabtaka haka take ba yadda zaka kace makwabcinka ya maka daidai duka kai ma ba za ka mishi daidai duka ba haka a wajen aiki abokanan aikin ka oganka ko kai ne oga ko kai ne yaro haka duk haka za ta faru amma mu abin da muke kalla shine muna kallon janibin sharri ne ba ma kallon janibin alkhairi wane shekara da shekaru duk abubuwa shi yake yi sai wata rana ya samu kuskure ɗaya shi kenan kawai zai a ce gaba ki ɗaya ya yi gaba daidai ne wannan babu adalci a ciki Allah ganar da mu shine sai ya ce ai manzo Allah sama ya ce la yafriku mu'minun mu'minatan ai mummuni baya balle ya cire mummuna ya rabu da ita in kariha minha khuluqan in in kariha minha khuluqan idan ya ki yadda da wasu dabi wata dabi'arta radiya minha akhara shine hadisi zai yadda da wata dabi'arta ta gyara la yafriku mu'min la yafriku mu'minun mu'minatan abinda ake ce ma alfa alfarq shine ki ki ki ka ki wani gabaci daya to mummuni baya ma mummuna haka indai mata ka mummuna ce ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na na Hafsa radiyallahu anha ai ya taba samu matsala da ita gidan manzo Allah sama gidan koyarwa ne shi sa duk wani abu da kake nema na zamantakewa aure to kaje gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya saki na Hafsa diyar sayyidina Umar ana nan kawai sai ga sayyidina Jibril alaihi salam ya zo ya ce raji'ha fa innaha sawwamatun qawwamatu ka dawo da ita tana azumi kuma tana qiyamul layli qiyamul laylin ta da azumin ta aka kalla sai aka ce a dawo da ita ƙiyamun lelinta da azuminta zai ma amfani a zahiri zai ma me zai maka za ta yi ƙiyamun lelata ma addu'a ai duk matar da akwai saurin imani a cikin zuciyarta za ta maka addu'a wannan yanayi da ake ciki mai gida Allah ya ƙaro mana arziki Allah mata arziki ce to za ta yi azumi kuma in ta buɗe baki tana da tana da dama addu'a Allah na karɓar addu'a mai azumi sai aka ce a dawo da ita kaga siffofin ta bi ba sawwamatun qawwama ba a faɗi wasu siffofi kawai waɗannan siffofin aka ce annabi sama yayi kalle su ya dawo da ita ta sumu wata ko tana azumi tana sallar dare a dawo da ita ashe matarka in tana azumi tana sallar dare ya kamata ka rike ta mutuniyar kirki ce tunda aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi haka kaga shine wannan ko dama mata da yawa sun fi mu kokarin yin azumin nafila za ga mata da yawa duk azumin litinin da alhamis bayan Allah sai ka ga suna yi har da 'yan yara sai su koya ma yara ma masu tasowa mata wani kuwan ka tambaye shi yanzu aka gama ramadan ai shi kenan sai baɗi Allah shi kyauta in kana sadaka shi kenan fayan bari an tusaddida wa tuqariba fayan bari an nusaddida ya kamata mu daidaita rayuwarmu wa nuqariba mu nemi kusanci wa na'afuwa mu zama masu yafiya wa nasfaha mu kauda kai wa na'khudha ma tayassara mu karbi abin da ya saukaka Allah ya ce khudhil afwa wa amur bil urfi ko wa aridanil jahil wa nadhara ma ta'assara sannan mu kyala abin da ya ya ta'assaru ya zama mai wahalar samuwa wa naghmid at-tarfa ahyana wani lokacin mu rantsa idan mu ayi kaman ba ayi ba ayi kaman ba mu gani wa nusaddid al-khuta sannan kuma tafiyar mu kode yaushe mu rika daidaita ta wani tagafala an umurin wasu abubuwan kuma mara kau da kai game da su daga cin abin da zai sa ka zauna lafiya a gidanka ba komai bane za ka gani ka ce sai kai magana duk mutumin da ke magana akan komai duk abin da ya faru a gidan shi sai ya magana to ya ja ma kanshi bala'i da an dan yi abu kadan sai kai magana tit for tat akwai abubuwan da su ake ka zama cikin siffarka ta namiji siffofin namiji kaga wani abin kawai kaga kamar kamar ba a yi ba ka tabbatar da abu ne na kuskure amma ba zai cutar ba kawai sai ka kyale kai kamar baka ga an yi ba shi yanzu wani wani ran nan kan buɗe baki ba suke ta bala'i da matashi abincin buɗe baki wai ta mishi abin da ba shi yake so ta mishi ba shi ke na ce masa to yanzu kullum take maka abin da ba shi ka ce ta yi ba yi shiru ce yau azumi nawa ya ce azumi goma sha ɗaya to azumi goma sha ɗaya yau tun daga ranar goma ɗaya ga wata har zuwa goma sha ɗaya nan abinda kake so a maka a kwanaki goma nan aka maka ko ba haka bai shi na ce ka bada amsa mana ya ce eh na ce to don an yi kwana ɗaya shi kenan sai ka tada balbalin bala'i da azumi ka ɗaga hankalinka ka ɗaga hankalin iyalanka ka ɗaga hankalin 'ya'yanka ya haƙuri kan abincin fa buɗe baki Allah shirye mu waman lam yusani fi umurin kathiratin yudarris yudarris bi anyabin wa yuta bi min sami ومن لم يصانع في أمور كثيرة دم متمن دا بي مصانع بمي مصانع أنا مجاملة دك متمن دا بي زمينا دا قود قي الأمر دا يوابا يضرس باي بابا باي يضرس يضرس سي أن توني شبي أن يابن دا هقورا إن دي وسأبو بوم بذاكرك مصانع بمصانع شيني مجاملة mujamala ka gani amma ka san ba haka yake ba amma ka kau da kai dole sai kana da wannan sifa wa yuta bi min samin sannan kuma za a take shi za a take shi bi min samin da da abin da ake tattake mutane da shi tattake shi ko da tozo tattake shi a murje shi ba yana nufi baitin yana nuna ba inda zaka tafi kenan in ba ka kau da kai game da wasu abubuwa ka gani ba ka gani ba ka ji ba ka ji ba ba nasihar da ake mutum yi aure ba kenan ita ma mata yarinya haka ai mata haka ake mata ce ki ji ba ki ji ba ki gani ba ki gani ba to kun ga shine wannan to Allah shi kyauta mun samu sabubba guda 20 cif saura guda 10 a gurguje na 21 ta'azzabi ahlul bala' daga cin abin da ke taimakonka a rayuwa ka zauna lafiya ka kallon wasu kana ma kanka ta'aziyya me ta'aziyya lallashi in an ce ka je kama wani ta'aziyya lallasa su aka ce ka je kai to ka lallashi zuciyarka da ne da sauran mutanen da suke cikin musibu yan uwanka ba kai kaɗai kake ciki ba walaula kathratul bakin hauli shi ba dadan waɗanda suke da yawa a cikin masu kuka irina ba على إخوانهم لقتلت نفسي إن جي خنساء الخنساء بنت تبابع تشي بادا دن ين uwana wasu da na gansu su ma suna cin kuka ba ni wadana shine bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka kakka ce kakka kalli musiba ka kai kadai ka kalli ta wasu kanka na ciwo to kalli kuma wani shi kanjamo yake da shi da ciwon kai da kanjamo wanne yafi ai baya bukata amsa ko kana fama da ciwon ciki shi kuma wani yana da kansa kana fama da olsa wani yana da kansa haka duk sun kare dai da dirin har karewa kalmar iri da kansa olsa Allah shi kyauta to kaga sai ka tausa samu kanka to shine wannan yana taimaka ma mutum a rayuwa na 21 as-salah as-salah sallah kaga sallah arihna biha ya bilal wallahi in baka sallah ba ka ba rayuwa mai daɗi amma in kana sallah sai Allah madaukakin sake ya saukake maka wani zubin sai ka bakin ciki zai dame kawai da ka shiga sallah sai ka ji ka manta na 23 hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka saba faɗin wannan addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel abu ne da ke nuna cewa ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah kuma Allah shine zai fitar da kai daga yanayin da kake ciki ka saba da wanda yana cin abin da ke bada rayuwa mai daɗi sababi na 24 qul siru fil ard ka dan rika tafiya in zariya ta dan maka kunci to dan fita ka je koda Kaduna ne yi yana taimakawa sosai ka zama mai yin tafiya lokaci bayan lokaci ka yi tafiya kuma tafiya ta masu ta masu tadabburi ba tafiya kawai ta ƙauyawa ba tafiyar mai ilimi ita ce yana kallon yadda bishiyoyi suke a hanya yana kallon yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa yana kallon sararin samaniya yana kallon taurari yana kallon wata yana kallon rana yana kallon irin yadda Allah ya gina ƙasarsa ai haka ne ai al-Imam Shafi'i yace tagharrab عن العوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد كبقرنك كتفون غير domin neman ɗaukaka domin a cikin tafiya akwai fa'idoji guda biyar tafarruju hammin in kai tafiya sai a yaye maka a kwaranyen maka da bakin cikinka garinku ya maka kunci sai ka tafi wani gari to kana zuwa sai ka ga an yaye maka wannan abin nan waqtisabu ma'ishatin sannan idan garin ku komai ya kulle an maka kullun minti sama da ƙasa to sai ka je wani garin sai ka ga arzikin ka na can wa ilmin sannan kai tafiya ana samun ilimi wa adabin sannan ana samun zaman irin yadda ake zamantakewa za ga yadda wasu suke rayuwa za ka koya wa suhbatu majidi sannan kuma zai iya yiwa ka je ka samu wani mutum mai daraja ya zama abokinka ya zama sanadiyyar ɗaukakarka ya zama sanadiyyar arzikinka ya zama sanadiyyar jin daɗin rayuwarka kage ko tafiya shine kul siru fil ard Allah ta'ala ya ce ka ce musu su yi tafiya a ban ƙasa su kallon irin ni'imomin da Allah ta'ala yi sababi na 25 fa sabrun jami ka zama mai juriya a rayuwa kyakkyawar juriya ba juriya ta wanda soja ya mare ba i wanda soja ya mare shi ga bindiga a hannunsa sai ya ce sai ya ce sai ya ce ba komai to dama da komai amma wanda bai kai ka ba sai ya bata maka rai sai ka ce tafi ba komai to wannan shi ita ce juriyar gaske amma soja ya galla ma mari ka ce a ba komai ba ba komai ba komai mana ko ka ce da komai ba komai aiki kaga shi ne wannan so da in mutum yana da juriya juriya kala uku ce juriya akan kaddara Allah ta fi wahala juriya wajen barin saban Allah juriya wajen yi ma Allah da'a to mutum ya zama yana da wannan malamin alqayyim yana da littafi mai kyau game da wannan uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin sannan a cikin littafinsa da ɗariƙul hijiratai ne wa babu sa'adatai ne ya magana mai kyau game da asabu sannan a cikin littafinsa madarijus salikin fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in shi ma yi bayani akan juriya akwai bambanci tsakanin juriya da haƙuri babu bambanta su juriya tabbata a lokacin jarabawa tabbata akan manufa tabbata akan barin saban allah haƙuri kuma shine ka kame idan an ɓata ma rai shine alhil shine haƙuri amma asabru juriya sababi na 26 la tahmilu alkurata alardiyyata ala ra'sik kakka je ka dauko duniya gabaki dai ka dora makanka kai duk abin da zaka yi ba zaka neman makanka sauki ba kawai kai kullun duk abin wahala shi shi kake kinkimo makanka a kai abin da kake da ikon yi wannan yana cin abin da ke so ka kama mutum a rayuwarsa a ciyar da iyali Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha to duk abin da zaka yi kakka dauko sannan kakka rika tunane tunane akan musibin duniyar nan kai ta kallon su kaya sun tashi kaza a ba za a matsayin ka na dan adam dole ka tuna wannan to amma kai ya zama tunaninka ko da yaushe ka shagaltar da kanka da wani abu mai amfani sai ka manta ma nawa ake sai da masara duk da kuma kana siya sababi na 27 la tuhaqqimka at-tawafih la tuhaqqimaka la tuhaqqimka at-tawafih kada kananan abubuwa su zama sun sun narkar da kai sun sun halakar da kai abu dan kadan wani zubin zai faru kai ta bala'i tafihin abu sai kai mamaki ka ce sai ka je gidan wani sai ka ji ana rigima kan sabulu sabulu sabulu kwara daya ana ta rigima akan sabulu kaga tawafir ne abubuwan da ba su da wata kima ka ɗauke su ababe masu kima a ta rigima kansu ka zama kana yi da kai da makwabcinka ku zo kuna rigima akan taku ɗaya ana ba ta kashi ka faɗi ya faɗi ba daidai ba ne su ne a tawafe ababen da ba su da ƙima kakka damu da su sababi na 28 irba bi ma qasama Allahu laka takun aghnan nas ka yadda da abin da Allah ya tsaga maka na rabo sai ka fi kowa wadata kaga wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai ka yadda da abin da Allah subhanahu wataala ya zaba maka ya baka na rabo to za ka fi kowa wadata aka ce don meni Allah bai yi na kaza ba la yi tsado amma ya fa'ad kuma mutane nawa ne Allah subhanahu wata'ala yake barinsu da talaucinsu ya san idan ya ba su za su halaka wallah akwai wanda aka ba shi kuɗi ya zama mai kuɗi ba zai ƙara sallah ba kuma duk sai ya walakanta kowa sai Allah ya bashi a talakan shi domin Allah yana nufin shi da rahama inda insana la yatagha an ra'ahu istaghna sai Allah ya ban mutum da talaucinsa ya san idan ya bashi qarunu ba abin da ya faru da shi ba kenan inna qaruna kana min qaumi musa fa bagha alayhim talaka ne tibis kamar yadda tarihi ya tabbata ya fi kowa talauci amma yazo ya ce ma annabi Musa a masa addu'a ya zama mai kuɗi aka masa addu'a ya zama mai kuɗi shikenan addu'a annabin Allah sai gashi fa bagha alayhim karshe shi yake gayyata karuwai ya ba su kuɗi ya ce su je su yi ma annabi Musa sharri ranar sallah annabi Musa na hudu bai idi karuwa ta tashi ta ce ai annabi Musa ya yi aiki kaza da ita annabi Musa alaihissalam ya ce na gama ki da Allah wanda ya tsaga teku ga banu Isra'il suka zo suka wuce ki faɗi gaskiya kawai sai ta fara rawar baki ta ce wallahi ƙarunu ne ban kuɗi ya ce in zo maka sharri ƙarunu kana min qaumi Musa gaba gaba ake da shi ake sallah shine mai tada iqama ladan ne yi mana akwai wanda yafi kusanci da liman fiye da ladan ban da wancan fa da ake ba da labari kun zan labarin shi kuma masallaci ta da sahu ya ce a daidaita sahu ya ce ko an daidaita ba ku kuke batawa ba kun san ƙarshen labarin aiki liman ya ce a daidaita sahu ladan ya ce ba za a daidaita ba ko an daidaita ku kuke bata ba kaga akwai kullalliya ke Allah shi kyauta na 29 zakir nafsaka bi jannatin arduha as-samawati wal ardh wallahi wannan yana da dadi duk idan ta kulle maka to ka tuno kawai da aljanna akwai aljanna wadda fadinta ya fi fadin sammai da kasai to kana nan kana fama da kwata da rabi da fegi da shi ne yake damunka to akwai ardu ha jannatun jannatun ardu ha samawati wal ard kaga wannan kawai sai ka ji daɗi ita aljanna din ne imanin ana bayanin ta sai ya ji daɗi duk in aka ɗauko bayanin aljanna duk bacin ran da kake ciki wallahi sai ka ji zuciyarka ta sanyi in dai da imani a ciki kuma sai ka kana murmushi kuma a riƙa shiga sashinta kala-kala ana bayani ga can domin Allah ta'ala ya tanaji duk abin da ɗan adam ke bukata a cin aljanna ɗan adam kuma za ka ga akwai abin da ka fi so a ciki domin Allah ya yi mu mabambanta wani abu kaza ya fi so wani abu kaza ya fi so to sai ka ji komai akwai shi a ciki Allah ka kai mu ba don halin mu ba sababi na talatin wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sababi na talatin shine faɗin Allah ta'ala kai riko da shi ka fahimce shi wa kazalika haka nan ne ja'alnakum ummatan wasafa ay ummatan adla muka zabe ku al'umma madaidaiciya ba ku wuce gona da iri ba ku kin kaiwa inda ake son ku shi yasa hatta a abincin gidanka wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama a ba da kyauta kakkai kyauta kuma ɗaka kai kuka aka yabe shi aka yabe shi dama haka ake yabe shi yabe shi shi kenan kawai dama abin da ya zo da shi kenan a gida wanda za a yi ce ne ya fada da gudu yana fada ya ji ya mika mishi shi ke ne koma gida kuma suka ci gaba da fada da gida ba a yadda da wannan ba sannan ba a yadda ka cancanta ka ba da dubu ɗaya ba sai ka ɗauko ɗari ka ba da duk shari'a ba ta yadda da wannan ba والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما gidanka za a za a yi cefanen dubu biyu to ba daidai ba ne ka ba da ɗari biyar ba daidai ba ne kuskure dubu biyu zai isa sai ka ɗauko ɗari biyar ka ba da ka ce a yi haƙuri da ita kuma kana da dubu biyu ba daidai ba ne gidanka za a ci ɗari biyar ka tallo dubu biyu ka bada ka ce gashi a ce a zuzzubar ko baka ce haka baka ce a tsaka-tsaki ake son aiki tsaka-tsaki to kaga shi ne a rayuwarka ga baki din ka zama wasat to za ka ji daɗi duk abin da za ka yi kana tsakiya ba ka zaƙewa zaƙewa bala'i yake take haifan ma mutane ita take haifar da irin tunanin nan na kafarta mutane tunanin halasta jinanan mutane duk wanda ka ganshi ya shiga wannan yanayin sai da ya zama mai zakewa baya tausaya ma mutane ai mai zunubi abin tausayi ne wallahi in ka ga mutum yana saban Allah tausayin shi ya kamata ka ji ba ka kai shi wuta ba to ka zake sannan kuma ka zo kale ka ki kaiwa inda ake bukata wannan yana ba da rayuwa mai daɗi ba a addini ba kawai har a rayuwarka in ka zama matsakaici duk abin da za ka yi tsaka tsaki kake to za ka kana samun sauƙi a rayuwa shi ce to waɗannan su ne guda talatin cif larabcin goman sai idan Allah ta'ala ya taimake mu wani lokaci sai a karanta insha Allah ta'ala muna fatan haka ko da ba a haɗu ba za mu yi ƙoƙari mu samar da hanyar da za a ba a karanta wanda suke suke bin kafafen sada zumunta sai su sama su sauki insha Allah an kuma Allah ya kaddara za a iya wata haɗuwar sai a haɗu domin a ƙarasa wani lokaci insha Allah ta'ala wannan fannin na samar da rayuwa mai daɗi malamanmu sun iya sun ba shi muhimmanci matuƙa kaga akwai littafin fiqh bi nafsika wa mutalik wannan littafin yana da kyau gashi dan karami kwatankwacin wannan fiqh bi nafsika wa mutalik kaga ko sannan ga littafin jaddid hayatak na Sheikh Muhammad Al-Ghazali as-Suqa rahmatullahi alayh shi ma littafi ne mai kyau da ya rubuta shi akan wannan fannin jaddid hayatak jaddid hayatak ya kawo duk abubuwa da yawa ga sunan masu ban sha'awa wanda mutum zai rayu rayuwa mai daɗi yana da kyau sannan ga wannan wannan ba musulmi ya rubuta shi ba da ilqalaka wa da'il haya how to stop worry and start living Dale Carnegie Dale Carnegie ko Carnegie shi ya rubuta shi ba americi amma kun sauna littafin bai mai amfani ba ya rubuta shi duk abubuwa in ka karanta yadda ka san musulmi da aka kai ma a sheikh abdurrahman ibn nasir ne sa'adi rahmatullahi alaihi wannan littafin ya karanta sai ce laitahu aslam ina ma ya musulunta ina ma ya musulunta mai wannan littafin psychologist ne psychologist ne masanin ɗabi'a ɗan adam da aikin kwakwalwarsa a america a jami'o'in amerika ba ɗaya ba ya rubuta wannan littafin nasa how to stop worrying and start living how to stop worrying and start living shine da'il qalaqa wa da'il haya duk da wannan fassarar ta sunan wasu malamai sun soke ta to amma dai gashi nan da'il qalaq ka daina tsoron rayuwa wa da'il haya ka fara rayuwa mai kyau da ya rubuta wannan littafin duk ya faɗi abubuwa masu kyau a ciki kun ga dai babban malamin musulunci a shehu sa'adi ya yabi littafin amma ƙarshe shi ma na fa'ahul kitab kashe kanshi ya mutu kun san sirrin wa zai faɗi ba imani duk ya faɗi kuma har imanin ya magana kansa amma tun da shi bai da shi shi to kaga wannan littafin da muka karanta muka karanta guda talatin wallahi in baka aiki da shi ba kayi banza mutum ya aikin banza in dai baka ɗauko su ka sa su a aiki ka sa su ba ka matsa ma kanka to duk mutum ya aikin banza to shine abin da shi wannan Dale Carnegie abin ya faru da shi ya gama rubuta littafinsa duk ya rubuta maka komai amma kuma me shi bai masa amfani ba sanda akwai wani marubuci shi gashi nan ina jin siris ɗinsa sun kai wajen wannan bai na iya ɗaukowa ga wannan littafin kaga hadda hoto asraru shakhsiyati sahira da charisma kaga dai rayuwa mai dadi ki gashi yace kaifa tusbihu najman ijtima'iyyan kaifa tatruku intiba'an kaifa tatruku intiba'an tayyiban fi nufusi mustami'ika kaga gashi sannan ga fannu idaratul waqti shi ma waɗannan sababban ne guda 30 shi ya rika ɗauka ɗaya bayan ɗaya yana rubutu a kansu shi kuma ne yadda za ka tsara lokutanka ka ci gajiyar lokacinka time management ka gani sannan ga wannan kawa'idun najah shi kuma ka'idojin cin nasara a rayuwa sannan ga wannan shi kuma fannul hiwa the art of dialogue ya za ka yi karika tattauna da mutane baka bata musu rai ba kaga biyan na su ma ba su bata ba rai ba to duk waɗannan waɗanda na iya ɗaukowa kenan yanzu amma akwai su suna nan malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a kansu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a abinda muka karanta daidai kuma na zo muku da asalin littafin mala wannan ko la tahzan littafi ne mai kyau la tahzan daga jin sunan shi la tahzan da zan tafi indiya jinya da shi na tafi la tahzan kullun shi nake karanta la tahzan karka shiga damuwa to kaga jaddid hayatak wannan ma yana da kyau na Sheikh Muhammad Al-Ghazali to da sauransu Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta kurakuran da suka gudana a cikin karatunmu na fassara ko na faɗin abin da ba haka yake ba Allah ya fi mana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiwatar da abin da muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya sa san ilimi da aiki da shi a cikin zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu kuma ya ƙara albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu muna cin yantattun bayi a cikin wannan wata mai alfarma kada mu manta yau 25 ga wata azumi ya nisa abin da ya rage yan kwanaki ne na kammalawa kammala azumi kammala azumi na da alaka da abubuwa da yawa daga ci akwai zakar kono kan mu manta da ita ya halasta a fitar da zakar komi tun ana tsohon kwana uku azumi ya ƙare kagarin 27 kenan ya halasta mutum ya fidda ya bada musamman za ka bada masara muna ƙarfafa wannan fatawa za ka ba wani masara ka ba shi ranar idi me zai da ita tsakaninka da allah kuma rana ake so a wadatar da mutane da abinci kagan ka ba shi shinkafa za a iya komai da ita ko domin ta shinkafa ana iya dafa ta ma a zuba mata gishiri a ci amma masarafa sai an bi wasu process wajen sarrafa ta to mutum ya bada zai iya bada tun ana tsohon kwana uku kuma wannan malikiyan mu ce ma ba wani nesa ba ne ba wani ba wata ba kofatawa ba ce tana na cin almuwaffa'u na alimamu malik rahmatullahi alaihi so daga mutum zai iya fitarwa tun a wannan kwanakin kuma in kai haka ka huta ka sauƙaƙa ma kanka ƙarshen lokacin ta shine kafin a fita idi kada mutum ya saka ci bai fitar ba kafin a fita idi ko so daga me mun san tasirinta tasirinta addini tana magance bara a wannan rana sannan kuma tana tsarkake mutum daga abin da ya aikata na sa'o na kurakurai a cikin azumin ramadan kaga fa'ida ka da fa'ida wanda za ka ba yana ciki wannan yana ciki sannan idi da sauran hukunce-hukunce wanda na san duk malamai za su ci gaba da bayanai a kansu amma dai na zaɓi in yi magana a kan zakatul fitar a takaice matuka saboda mahimmancinta da kuma cewa waɗanda suke da bukata a yi ƙoƙari a ba su a fitar da wuri ka a yi jinkiri Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana damuwar da muke ciki a ƙasar mu ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu nagartacciyar rayuwa da rayuwa mai daɗi ina ganin in ba tambaya ba wanda ya rubuto takarda ba wanda ya zai da baki to ni dai na kammala kenan insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين في جوابكم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرقوا من الله سبحانه وتعالى بالجاه إذا قدر منا mana cikin bayan da suka gudanar da kuma suke kan gudanar da ibada ta azumin da ya farlata a kanmu allah subhanahu ta'ala ya amsa mana na biyu kuma muna godiya ta musamman ga malam da ya ba mu lokacinsa mai tsada domin ya karantar da mu abin zai amfani mu duniya da lahira tun daga littafin farko har zuwa na biyu da aka karanta Allah subhanahu ta'ala ya saka mana da alkhairi wannan ina bayani kuma ina jawabi a madadin wato mahalarta karatu da kuma kwamitin masallaci gaba da muna godiya Allah subhanahu ta'ala ya kara imani kuma ya sa a mizan shirya zira a tsakanin da Allah ba abin da Allah sai godiya musamman na ganin cewa malam na dawo wannan abuwa ta mu don mu nan muna ta addu'a ma da Allah zai ƙara mana wata wadata da su ko dai mu ce wannan filin ya zama mun siya mu wa malam gida ko kuma mu mu sai gidaje kusa da shi don tsakanin da Allah makwabtarka da malam wato ko kai makwabtar makwabtaka ga wanda ke da ilimi na addini to abu ne wanda yake shi tsadar da su in ba a manta ba a cikin magabata akwai wanda bai tashi zai bar gidan shi wanda rusa ya sai ce mishi to sai dai ka si gida sannan ka si makwabtaka da za ka yi wanda za ka zauna da shi saboda kyakkyawan zamantakewa kuma godiya ta biyu ta uku da muke miƙawa shi ne musamman lokacin da malam ya karkare littafi na farko a sha biyar da wata muka miƙe muka roƙa arziki sannan kuma allah subhanahu ta'ala ya amsa wannan yana nuna wato kyakkyawan zamantakewa da malam yake da mutane tsakani da allah mu dai da muke ɗalibansa da wanda suka fara karatu a gurinsa kafin mu tsakani da allah yanayin tsarin ɗabi'unsa da kuma gudanar da rayuwarsa in ka duba za ka kusan ka ce abin da littattafan da ya zo da su din da karanta to kusan a kansu yake so muna ba mu kanmu shawara wannan littafin da malam ya ba mu lokacin sa ya karantar da mu mu ɗauki wato sababi bayan sababi kowanne mu ɗauka mu aiki da shi tabbas za mu samu rayuwa mai inganci sannan kuma za mu gudu tare mu tsira tare Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana alkhairi bayar da haka insha Allah da muna ta rukon mu samu lokaci malam da ya samu karatu to amma akwai tunane-tunane ni daga za su zo nan gaba amma ni gaskiya malam masallacin yana da fatara wato talauci na karantarwa kuma yana da bukatar ko da ne a ce sati a samu littafi daya gaskiya ba mu matuƙar murna da farin ciki sosai a so wannan abu ne wanda ba yanzu kila za a yi shi hukunci ba sai abin da allah ya ba da lokaci a kai saboda haka abu abin da aka baya gaskiya mun yi farin ciki sosai mana godiya allah ya sa ka alkhairi kuma allah ya sa a mizani assalamu alaikum wa alaikum salam akwai wani bayani da ya kamata a ce na yi duk da dai rannan na ɗan ishara zuwa gare shi bayanin nawa shi ne abinda ya shafi unguwa duka gabaki da sanannen abu ne da yawa lokacin da wannan unguwar ta kafu allah ƙara mata tsaye da alhayin da yawan waɗanda suka dawo nan unguwar sun dawo ne saboda abin da suke ji na labari na haɗin kai da yadda ake tsayawa a abu yadda ya kamata to wannan abu ya kamata ya zama ya tabbata a cikin zukatanmu shi haɗin kai da ba da gudunmuwa domin ci gabanku addini annabi sallallahu alaihi wasallam gayyatarsa aka yi kuma ba musulmai suka gayyace shi ba domin sulhunta tsakanin junansu amma manzala suna ya tashi ya tashi kuma ya ce in yau ma za su sake gayyata shi zai ce saboda abin ya shafi al'ummarsa da yake rayuwa a cikinta haɗin kai addini idan ka haɗa kai da ɗan uwanka musulmi domin a yi aiki domin ci gaban inda kuke to addini kai me ake nufi da addini za a baka lada za a baka sakamako babba manzo Allah su sama a hadisi hasan yake cewa wallahi gara in tashi in haɗa kai da ɗan uwana musulmi haɗin biya masa buƙatarsa shi ya fi mun fiye da in zauna a masallaci na yi ta kafin wata ɗaya haɗin kai da ba da gudunmuwa domin ci gaban al'umma ya fi ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina duk sallah ɗaya lada dubu ɗaya wallahi wancan ya fi in ji manzan Allah su sama da kansa ya fi fiye da kaje kai itikafi a masallacinsa na wata guda ka kalli alfarmar wata ramadan ka kalli alfarmar kwana a ce duk watan ramadan kake itikafi ka kalli alfarmar masallacin ka kalli alfarmar yin sallah a masallacin ka kalli alfarmar zama a cikin masallacin amma gara ka zo ka haɗa kai da ɗan uwanka musulmi ku yi wani abin da zai zama ci gaban ku ne ya fi wancan da za ka je kai kaɗai fa'idar za ka sama kai kaɗai za ka samu fa'idar itikafanka in ka shiga masallaci kai sallah ko ka zauna a masallaci kai kaɗai za ta fa'idantu kai kaɗai za ta ba fa'ida amma idan ka tsaya aka yi wani abin da ƙila ka gina shi to har abada sai zama ana ganin wannan abu kaga wannan ke sannan na biyu hankali na nuna a yi duk mutum mai hankali to za ka ga ya damu da rayuwar mutanen da yake rayuwa a cikinsu kuma shi yana cikinsu domin idan ta lalace haddashi in ta ruɗe haddashi in ta kiɓe haddashi to kaga hankali na nuna ma mutum haka sannan waƙi'in rayuwa yau yana nuna mana haka a yau irin rayuwar da muke a ƙasarmu gwamnatotanmu suna nuna mana mai komai da kanmu komai na ce komai ban cire wani abu ɗaya ba yanzu abin da ya rage mana shine nan gaba gwamnatota irin manya-manyan titunan nan sarƙabar mu marƙayin kayanmu sai dai ku 'yan gari ku tara kuɗi ku tara kuɗi ku ce to za ku yi titinku daga kilomita kaza zuwa kilomita kaza wannan highway ɗin namu ɗin nan an gangara haka abin da da muke jin tsoro ya faru kuma ya riga ya faru shine matakin tsaro a duk tarihin duniya ba a barin matalaka har ka tsaro a hannunsa amma mu yanzu kaga an ban mana ko kuke tsara kanku nan nan kusa wani dan uwa yake ban labari cikin ɗalibai sun gayyato babban jami'in tsaro na 'yan sanda suna wasu shirye-shiryen yadda za su kula da unguwarsu wannan babban jami'in tsaron yake ce musu yana faɗa musu gaskiya kashi 75 su za su makansu kashi 25 kuma su 'yan sanda abinda za su iya musu ke ɗan sanda da ake biyan shi albashi babban jami'i yana faɗa cewa kashi 25 zai iya taimaka maka abin da ya shafi tsaronka amma kashi 75 kai za ka yi kayanka kaga waki ina nuna haka to kaga me ya kamata ka yi shi ne ka kama hannun ɗan uwanka ku yi abin da ya kamata ku ba lokaci bane na wani ya ɓangare ya koma gefe ce shi ba ruwan shi wallahi ba za a ci nasara ba in bala'i ya zo duka ga baki ɗaya dige mutane zai yi so daga haɗin kai haɗin kai dole sai da haɗin kai ake cin nasara dole sai da haɗin kai mutum ɗaya shi kaɗai baya iya ɓalla itatuwa kowa ya san kisar da ake bada ta dattijan da zai mutu ya kira 'ya'yan shi ya ce musu ya taro kirare sai ya hada su a waje ɗaya sai ya ce kowa ya ɗauka ya ɓalla suka kasa ɓallawa kowa ya kasa ɓalla sai ya ce to su rarraba itatuwa suna ɗauka kawai it kawai suka ɓaɓɓalla su ya ce to idan kuka haɗa kanku abin da zai faru da ku kenan a farko idan kuma kuka raba kanku to abinda zai faru da ku na biyu ce a kikilla ku to kada wani ya zama duk abin da ya shafi ci gaban unguwa ya ci ya ja baya addini hankali ne rayuwar yau tana nuna haka ba a ci gaba sai da haɗin kai sannan na hudu tarihi ya tabbatar da haka manzo Allah sama da haɗin kai ya ci nasara duk wani nau'in mutum sai da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a madina kuma abin da ke nuna maka haɗin kai da aka zo gina masallacin manzo Allah sama kowa zuwa ya ba da gudunmuwarsa amma rubun ya sai rika ɗaukan tubali biyu da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saura kuma suna ɗaukan ɗaiɗai aka haɗu aka gina masallaci masallacin da manzo Allah sama zai zauna ya gina rayuwar al'umma to ashe duk abin da ya zama akwai haɗin kai a cikinsa to za a ci nasara rayuwar sojoji shaida ce rayuwar zuma shaida ce rayuwar tururuwa shaida ce da ke nuna cewa ba a cin nasara idan ba a haɗa kai ba wadda ina jawo hankalinmu mai aiki da abin da addininmu ya koyar da mu na haɗin kai sannan ana magana haɗin kai aji saɓani ake yi ba za ka ce ai na saɓa da wani a wata fahimta ba in bala'i zo har da kai zai cinye abinda wasu ba su ganewa ke idan bala'i ya zo innal masa'iba yajma'ana al-musabina haka shauki yace musibu suna haɗa kan waɗanda suke cikin musiba ko kana da sabani da wani akan wata fahimta to aje wannan sabanin kake ka zo a haɗa kai domin a fuskanci halin da ake ciki to abinda muke ciki a ƙasar nan kenan yau duk wata unguwa mai hankali mutanenta suna da hankali to haɗa kansu suke su yi abin da zai zama mai amfani a gare su wani bai ɓangare ba ya koma gefe ce shi ba ruwan shi in ka ce ba ruwan ka to shi kenan bala ya zo har da kai zai cinye wataƙila ma kai zai fara cinyewa to amma in ka zo ka ba da gudunmuwa ka daidai gwagwadon abin da za ka iya yi shi ke sau da ka mu tsaya ne abin da zai amfane mu kuma wallahi aka haɗa kai ba abin da ba za a iya yi ba ba abin da ba za a iya yi ba komai aka ɗako za a iya yi amma a haɗa kai a gani in aka haɗa kai duk abin da ya girma ya taso za ka ga an yi shi wannan yana ba da labari ba don alfahari ba ko wani abu sai dai nuna godiya Allah lokacin da na zauna a layin zamfara daga 2008 na zo na tarar da su suna sallah a ɗaki ɗaki kun sani ranar da muka yi nufin za mu gina wannan masallacin na biyu ne mai tiles ɗin nan wallahi ba mu da ko sisi mai shi kuma mai gidan ya zo ya ce zai siyar da gidan ya ce miliyan biyu zai siyar da dubu ɗari ɗaya kuma dama sai ya zo ya ce zai siyar da sai ya tafi allah gafarta mashi wani mutum ne motsararri na ce ka zo ka sake yaudaranmu ya ce a dama malam an ce min zafi gare ka na ce ba ni da zafi amma yana da zafi in ba kai gaskiya ba ce ka zo kana ta yaudaran mutane to wallahi ranar ba a da ko sisi aka yi cinikin wannan gidan rabin fegi miliyan biyu da dubu hamsin naira ba mu da ita ka je ka tambayi dattawan unguwa za su baka labari naira kwara ɗaya ba a da ita a masallacin nan amma aka yi ciniki kuma aka haɗa kai na ce musu in muna son mu ɗaura mutumin nan kada mu bashi ya tafi mu bashi ko sisi ba kun ga yadda dubu hamsin ɗin ta sama mu ba da ita a matsayin kafin alƙalami kafin a yamma aka san yadda za a yi a tara dubu hamsin kaga haɗin kai to da aka haɗa kai sai Allah ya gina mana masallaci kullum in na zauna ina tunanin na kalli yadda mutanen wajen suke ciwo aka aka gina masallacin nan Allah ne ya yi taimako ta inda baka tsammani ba sai ka ga yazo da aka gama gina masallacin mutum ɗaya ya zo Allah ya turo mana shi ya zo ya ce yana da wani aboki yana son ya kammala masallacin daga har da sola zai sa mana har da sola ya ce to bismillah alaji ya mushi magana aka fara aiki aka fara aiki ba na nan ma ina Legas na tafi wata da'awa Legas aka zo aka fara kawo tiles aka liliya masallaci da tiles a rufin sama aka fara yi aka fara rufe sama aka zo aka dawa cikin masallacin aka yi tayilin aka yi pop aka gyara masallaci zai ga masallaci ya tafi ya dawa kamar jidda lokacin ana cewa jittijin jikun ba masallacin da ya kai shi kyau amma za ku wanda suka fi shi kyau to kaga haɗin kai in ba ku haɗa kai ba to komai naku ba zai ci gaba ba amma in kuka haɗa kai shi ke to da aka haɗa kai sai allah maɗauki zaki yi mana wannan ginin wanda ba mu zata zai kawo mana taimako ba har wasu da farko suna surutai a gefe dan akwai wanda ya ce ya za a zo a tattago aiki ba a da ko sisi kuma a zo a matsa ma mutum a ce sai an sai gida ya ce a je cikin fadama a sai fili mana sai ga shi ma ya aiko da tifa tifa ta yashi to misalai ne wannan Allah nake nuna mana so daga mu haɗa kanmu in kuka haɗa muka haɗa kanmu muka ce da gaske za mu yi abu duk abin da muka tunkara to Allah mu daukakin saki yanzu ba muna da matsalar transformer ba bari mu dauki wake to wallahi in muka sa mu kanmu zami Allah zai taimake mu gwamnati ne ba za ta ba mu transformer ba shekaran jiya meeting din da aka yi na national abin da council na gwamnatin tarayya ministan wuta na je na ta bayani kaza kaza sun siyo kaza amma ba za ka gansu ba ba za ka gansu ba sun sai transformomi masu kaza kebi kaza kaza ba za ka gansu ba ku za ku siyan makanku sannan ku siya kuma ku yi tunani da za ku ku installing ɗinsa su za ka ku yi daga kowa ya sama kansa cewa za mu iya yin duk abin da ya tunkare mu kuma Allah zai taimake mu haka harka tsaro duka za mu iya yi fiye da na waɗanda muke ganin masu wadata ne za mu iya yi amma abin da ake bukata mu haɗa kai mu cire ruwa mu cire ƙyashi mu cire makanmu cewa wane yana kaza ya wane ya wane wane za a nada kaza a ka'ida in dan Allah kake za ka yi da ko kai ne komanda ko kai ne kurtu me yi dan Allah baya zaɓin mukami ko a bashi a kurtu ko a bashi a matsayin komanda burinsa a ci a ci yaki to don Allah me yi wanda basu ji ba su ji yadda waɗanda suka wanda suka ji su ji yadda waɗanda basu ji ba hadda mata a cikin gida in an tashi ba duk kowa kowa duk abin da ya taso in aka tashi magana gudunmuwa to hadda mata a cikin gida duk ayi abin da ya kamata ayi ai na tabbatar da ba wanda yake jin dadin wannan shifting din da ake ko akwai wanda yake jin dadi ya daga hannu akwai wanda suka taba yin fushi na san wanda ya taba yin fushi yace shi ba ruwan shi da nefa makwabci na ne ba nisa a can unguwar da nake da wallahi sai da ya dawo ya ridda sai ga shi ya ridda ai nefa ta yi mala wallahi wutan nefa ta yi ko ba ta yi ba wanda ya ce ba ta yi bai daga hannu duk wadata ka kana da bukatarta janareta ba zai biya ma bukata ba wannan ihun banzan kawai ya ishe ka sannan ga mai sannan wata rana sai ka da daga jiya ka bala'i kana da guda uku dukka ta da su suke tashi ga kishi kana ji ga azumi ka sha wahala wani ya zazzage kama a waje kana san shi ruwan sanyi kana zuwa ka tada janareto duk su ce ba za su yi ba sannan kuma duk janareton in ba ana guga da shi irin janaretocin da muke siya a gidajen ma ana guga da su to dan zamanin nan zai sa kaya ba guga ba su taki dan zamani ba su tati ina dan zamani ba su tati ba guga kaga bukatun suna nan saboda haka don Allah mu hada kanmu wanda basu ji ba wanda suka ji su isan mu da wanda basu ji ba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon hada kanmu akan gaskiya Allah ya kawo mana da shedan da shedanu da waɗanda muke ganin su da waɗanda ba ma ganin su dan suna nan akwai su akwai wanda su burin su a rayuwa ka a ci gaba kawai ta lalace waɗanda suke tsaye a kan abin da ya shafi unguwan nan ina musu wasiya don Allah ka su tsaya ka su ji rauni kan wani ya bata musu rai duk wanda ya san yana ba da gudunmuwa to ya ƙara ƙarfin gwiwa kai ya kalli wanda yake kawo barazana ko wanda yake kawo yake yin makarƙashiya ko wanda yake cin dunduniya kai don Allah Allah ne mai ba da lada kuma ka kalli al'ummarka shi ke sannan kuma ka tuna cewa duk abin da ka yi na alheri za ka bar kyakkyawan ambatu za ka bar kyakkyawan ambatu titin majarot yana nan sai dai a gyara shi mai kudi ne fai zuwa wannan titin ya sa mai fitullu sunan shi ne a jiki allah ya gafarta masa ya ba da makabartar dambu bayan ana ta mushi addu'a so da ka yi abin da kake da shi kuma Allah zai tambaye ka ne akan damar da ya baka to me abin da ya kamata mu Allah zai taimake mu kuma Allah zai sa mu ci nasara duk abin da kuma ya fi karfin mu Allah zai mana in dai mun hada kai nasarori a rayuwa da mutum zai rika gani ma damar ya kyautata niyyarsa wallahi ba zai iya lissafa su ba mu muna gode ma Allah akan wannan abinda baka taba zata zai yi ba sai ka ga yana yiwuwa cikin sauki kuma da katin kare abu Allah sai maka muna gani kuma Allah na ci gaba da mana Allah ƙara mana Allah ya tsare mu Allah ya kare mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da malamin ya faɗi kuma nashi sai wani lokaci assalamu alaikum